إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin talata wanda yau wata na rajab watan bakwai cikin watannin musulunci yana da kwanaki 23 shekarar hijira yau 1444 hakan ya yi daidai da goma sha hudu ga watan biyu miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke bibiyarsa a dukkan mako yini irin wannan kuma a wannan masallaci idan masu bibiya ba su manta ba muna nan cikin surutu tawwa sura mai namba ta tara a jerin kisurin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu a wancan mako a aya mai namba ta 98 yau za mu tafi insha Allah wa aya mai namba ta 99 a wannan sura mai albarka suratul tauba wannan kuma shine darasin mu na 21 a cikin wannan sura kafin mu je kai tsaye akwai wani bawan Allah ya rubuta tambaya tun makon da ya gabata yana magana game da shiga gidan mai da ake samun man fetur a farashin gwamnati ya ce to malam a galabiya idan mutum dogon layin ya bi zai iya samun lokaci mai tsawo mai samu ya shiga ba ana ma'ana ba da cin hanci ga masu tsaron gun naira 500 ko naira 1000 sai a buɗe ma wata hanya ka shigo sai ka sha man ba tare da ka ɓata lokaci ba sai ka bushe wani aiki sai najeriya gina wanda aka ce kiyaye doka kuma shi ne ke kare doka allah ta ala ya sauka to malam idan baka yi hakan ba wani lokacin ma ba za a saka alayi ba to mene ne hukuncin ba da wannan kudi domin a buɗe ma kofa ka sha mai kabita ba tare da kabila yi ba wannan a fahimta ta iya cikin ƙarƙashin abinda manzon allah yake cewa arrashi wal murtashi cin hanci da mai bayarwa da mai karba akwai malamai irin su binibas allah ya masa rama irin su malam usaimin irin su marigayi dr yusuf kardawi na misira akwai masa'il din da suka ba da fatawa za a iya yi amma wannan bata ce fatawar da suka bayar game da irin wannan kamar mas'ala ta rai zai iya fita har in ba a yi wannan ba ko za a yi hasara wata dukiya mai yawa linkin balinki to bisa istikirahi an tilasta wanda zai bayar din bisa wannan niyyar da madogararsu to haka suka ba da bata amma ba wannan bayan ci wanda ya ba da irin wannan to babu shakka ya shiga cikin wanda allah ya la'anta tunda a tsari layi ake bi kai kuma ka zo ka ba da kudi an datse layi an saka a gaba an sa wajen mutane hamsin ko ɗari a bayan da zo ka wuce kasha bisa yan naira ɗari biyar ko naira dubu ɗaya ka bayan gata to ya shiga jumlin abin da manzo Allah ke cewa la'ana Allahu rashi wal murtashi Allah ya la'anci wanda ya bada cin hanci aka danne haƙƙin wani aka bashi haka nan wanda ya karɓi cin hanci domin ya danne haƙƙin wani ya baka shi ma Allah ya la'anci shi a fahimta ta ni ƙwarar ka je ka sha mai mai tsada da ka bada wani naira dubu ɗaya da ka ba da 500 ko 1000 ka keta wuyayen mutane ba da haƙƙinsu ba warar ka haƙura ka je ka ba ka sha mai mai tsada ka yi tafiyarka wannan shine abin da na fahimta game da wannan amma ba wata larura da za ta halatta ka bayar domin a dantse wuyayen mutane a salame ka wannan iya cikin cin hanci da rashawa gaskiya wanda abin da ake tabara da shi kenan a addinin musulunci na'am yi wani alfarma ce wani alfarma ce kana da wani aboki yana sai da mai ko manajin gidan man mutumin ka ne baka lokaci ka sata daga je ka ka tafi wannan alfarma ce ba ta da matsala wannan alfarma ce amma ka ba da jin hanci a buɗa maka shiga hini abin da yake da fi wallahu ta'ala ba da zamu tashi fadin Allah ta'ala yake cewa min al-a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم
Allah ya ce wa min al-a'rab daga cikin larabawa mazauna ƙauye man yu'minu billahi wal yawmil akhir akwai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da gobe alkiyama wa yattakizu ma yunfiqu qurbatin inda Allah suna riƙar abin da suka ciyar na zakka da sauran sadakoki abin neman kusanci ga Allah shine qurbatun inda Allah su ciyar su ba da zakka ta wajibi suna neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa yattakizu ma yunfiqu qurbatin inda Allah wa salawatir rasul kuma suna ba da zakka ko su yi sadaka domin su dace da addu'ar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sai Allah ya ce ala inna haƙur batun lahu duwanda yi wannan ya yi don Allah iya neman kusanci ga Allah da addu'ar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sai Allah ya ce tabbas hakan zai zama kusancin gare shi kamar albishir ne Allah ya amshi zarkarsu ko ya amshi sadakarsu ala inna haƙur batun lahu sai dukiluhumullahu fi rahmatu Allah ya ce waɗannan mutane nan gaba kaɗan sin ɗin lil mustaqbal ne shiga rahamar Allah sai an mutu ita ce aljanna to suna mutuwa Allah zai hasu cikin rahamar Allah ina sayyidu kiluhum Allah fi rahmati inna Allah ghafurur rahim hakika Allah ta'ala ne yawan gafara ne li ahli da'ati wanda suke masa da'a rahimun bihim kuma Allah ta'ala mai jinƙai ne zuwa gare su to malaman tafsiri sun tattauna sun ce waɗannan larabawan su kuma sun ce aya ce kishiyar ayar da muka baro a baya waɗancan an ce daga cikin larabar ƙauye akwai manyan taki zama yin biƙo magaraman wayatta rabba su bi kuma dawaye sun ciyar da abin da allah ce su bayar na zaka ko sadaka suna ganin kamar haraji aka ɗora musu don dole suka mana ba don sauransu kuma duk da haka suna yi wa musulmai fatan shiri da fatan bala'i kaga waɗannan kishiyoyin waɗancan ne waɗancan ga niyyarsu ga manufarsu waɗannan kuma yadda ci zuma yin bi ƙurbatin inda Allah suna bayarwa domin neman kusanci ba su ɗau abin kamar haraji ba ko tilas aka musu ba su ɗau ba da zaka haka ba ba su ɗau sadaka ta yau da gobe haka ba suna bayarwa domin Allah ya yarda da su kuma su sauke wajibin da Allah ta'ala ya ɗora musu to malaman tafsiri suke cewa daga cikin waɗannan mutane akwai banu muƙure wata ƙabila ce da take wujawa wazatul madina gefen gari madina min muzaina daga ƙabilar muzaina akwai juhaina su ma ƙabila ce wanda suke kewaye da gari madina to waɗannan daga cikinsu ake samun irin waɗannan larabawan ƙauye akwai gafa gafa sunan ƙabila ce akwai aslam ita ma sunan ƙabila ce wanda duka mujawazatul madina sakinatu mujawazatul madina sana zaune a gefe gefen madina to daga cikin waɗannan ƙabilu sai aka samu waɗanda suke ba da zata da wannan manufar daga cikin ƙabilun waɗannan da suke gewaye garin madina akwai masu ba da sadaka ta yau da gobe ko kyauta ko ciyarwa domin a je a yi yaƙi a ɗaga tutar musulunci da wannan niyyar ƙurbatin inda Allah ƙurba shi ne kai wani aikin ibada domin Allah ya karba yi ne ƙurban ka yi sadaka ka yi zakka ka yi zumunci ka yi alkhairi ka mai da shi kurba abinda zai mai da kai kusanci ga allah kusan duk abinda yake wahalar da a galibiyar musulmai nisa da aka yi da allah ne an yi nisa da allah bil ma'anan an gane ko a ma'anar imani mun yi nisa da allah domin dukkan masu aikata sako to sun yi nisa da allah masu aikata da'a kuma suna kusa ga allah to babu shakka suna wannan domin neman kusanci ga Allah to sai Allah ya ce ala innaha qurbatul lahu wannan albushara ne bi taqbili sadaqatihim kamar Allah iya musu albishir ya karbi wannan sadaka tunda Allah ya ce wannan din tabbas za ta zama abin da suke nufi za ta zama abin da suke boye ne qurba kuma Allah ya ce sayyidu kiluhum Allahu fi rahmati kaga Allah ya karba ci zai sa su aljanna domin inda Allah ga ƙoro rahim Allah ne yawan gafara na bijin ne abu na biyu a wannan aya ne mayan takizumin mayan fiko inda Allah mayan takizumin mayan fiko ƙurbatin inda Allah wa salawatu rasul kuma suna neman salawatu rasul salawatu rasul ne da'awatu rasul as-sala filo ga addu'a suna neman manzon Allah ya musu addu'a idan idan sun kawo zakka ko sun yi sadaka kuma nan Allah ta'ala ya bashi wani aya da take gaban waɗannan ayoyi ka karbi sadaka kuma sannan ka yi musu addu'a an fahimta akwai wani Abdullahi bin Abi Awfa ya kawo zakka ya dire gaban manzon Allah sai ya ce Allahumma salli ala ibn Abi Awfa idan an ce as-salatu min Allah ar-rahma wal maghfira idan an ce Allah yayi wa wani salati to Allah ya masa rahama ya ji kansa as-salatu minan nabi addu'a idan aka ce annabi ya ma salati to addu'a yake ne an fahimta duk wanda ya kawo zakka manzon Allah zai karba ya mai salati ma'ana ya mai addu'a kuma in Allah ya ce ya karbi salatin ma'ana ya ma rahama ya ma jinkai saboda irin waɗannan kebantaccen darajojin sabai sun tsira da su mutum zai yi aikin ibada a taki Allah ya ce ya karba a taki Allah ya ce ya karba wannan farala ce wanda sabai ne kadai suka same ta a yanzu nan sai dai kai ka sa tsammani sai dai ka yi ka sa rai amma ba ka da tabbas an karɓa ko ba a karɓa ba amma daga cikin sabai akwai wanda Allah ke musu bushara abin da suke na ibada Allah ya karɓe shi wani iya cikin fadailus sahaba fallar sahabai da wanda ba kowa ba da ya same ta inna Allah ghafurur rahim hakika Allah ta'ala ne yawan gafara ne mai yawan jinkai na'am ayati gaba والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله يتشي والسابقون الأولون كوكوما بعد الحديث عن المنافقين مالا أبو بكر محمود قمي الله يمسر عما يكشيوا bayan Allah ya mana magana game da munafukai min ahlil madina daga cikin waɗanda suke zaune a garin madina wasta'araba sunufil a'rab sannan Allah ya ji bujiro mana da wa'ansu nau'in mazauna gewayen garin Madina daga cikin Laraba kauye sai yaudu siya li yasta'ariba waqi'ul umma kulliha sannan Allah sai sake bujiro da wani waqi'i wanda zai gane wannan al'ummar gaba ɗayanta hadiruha wa badiyaha yan birnin su da yan kauyen su wa mu'minuha wa munafiquha da muminansu da munafukansu ɗa'i'uha wa asiha da masu ɗa'ar da masu saɓan wa mani ya kirkir ɗa'a bil ma'asiya da wanda suka cakuɗa ɗa'ar Allah da saɓon Allah wa mana arifa masira wa man taraka amur ulilla da wanda ya san makomarsa da wanda kuma ya bar al'amarinsa zuwa ga Allah zalika kulluhu ala al'ahad bi tabuk wannan kuma duk ya faru ne lokacin da aka yaƙi ga lokacin da aka fita yaƙin tabuka anan duk Allah yayi wannan yayi wannan tafsilin ya rarrabe makomar mutane ga mutanen kirki ga mutanen banza ga makomar rancan ga makomar rancan sai Allah ta'ala yake cewa wasabiqunal awwaluna da waɗanda suka riga suka yi rigaye nan suka ce al-musabaqa al-musabaqatul iman ake ne waɗanda suka yi gaba suka ci nasara wajen imani al-musabaqatul iman an fahimta la al-musabaqa bi urul duniya ba gasa ta duniya ba ta tara motoci ko gidaje ko sutura ko aba so sun yi musabaqa wajen imani ne duk inda dan abu sahabi zai dar dan uwansa sahabi da imani to a wannan gun zai yi dandazon aikinsa da ba da juhudinsa to sai Allah ke ba mu labarin cewa sabiquna fil iman waɗanda suka shiga gaban mutane da yawa mutanen ma ba wai gama garin mutane irinmu ba a cikin sahabban a cikin jumlar sahabban akwai wanda suka yi gaba-gaba su ne sabiquna al-awwalu kamar yadda malamai suke cewa dama wasu sahabbai suna da wajen kaso biyar zuwa shida a ainihin tafkudilu tarjat na farko akwai kulafa ar-rashidin al-mahdi bittifaq al'ummatul musulmi bisa ittifaqin al'ummar musulmai wanda ya kowa daraja bayan manzon wannan al'ummar shine Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu bayan Abubakar As-Siddiq sai Umar al-Faruq bayan Umar al-Faruq sai Usman Zulnurai bayan Usman sai Ali Abul Hasanai waɗannan su ne bittifaqil ulama idan nace bittifaq al-shadu la yuqasu alayhi wani zai iya cewa 'yan shi abu su yadda ba to shazi ba a basari shi jumlar musulmai malamai da suke yi aiki wa ilimi to haka su gaba da matawa a shazu lahi kasu alai wanda ya fice daga tsarin musulunci ba a haɗa haka da shi saboda haka a ittifaƙin malamai sun ce waɗannan su ne suka fi kowa daraja bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan waɗannan guda hudun sai sauran shidan da aka musu almiri da aljanna irin su abdurrahman bin au irin su sa'ad bin abi waqqas irin su zubair bin al-awwam irin su talha bin ubaidillah duka waɗannan garkuwar guda shida to shine suke biyo waɗannan hudun wannan daraja bayan wannan masu daraja ta uku sai ahlul badr waɗanda suka je yakin badr domin manzon Allah ya ce Allah ya ce wa ahalul badar e imanu ma shi tun gane kamar Allah in dai mutum ya je badar to Allah ya ce duk abin da zai ba zai hana higa aljanna ba Allah ya kare da su in ba su haɓai ba akwai wanda ya samu wannan daraja e imanu ma shi tun gane kamar Allah lakum akwai ɗaya daga cikin sahabbai ya je badar to wata ran sai shi ɗan yi ɗan zame kafarsa yayi wani abu mai kama da bai dai dace ya aikata wannan aikin ba manzan Allah kuma Allah ya masa wahayi shi ya aikata wannan aikin da manzan Allah yake bayani sai Umar yake cewa manzan Allah kan bari mu gama da shi ba sai ce a ya kai mana ba abin da Allah zai masa duk abin da yi ba abin da zai hana shi ga aljanna to ka ji dai shi'a haka manzan Allah ya ce kuma gaskiya ba a manzan Allah ya ce i imalu ma shi tum kar gafar Allah Allah ya muku gafara an fahimta daga nan badar sai ahlu bai'ati ridwan sai wanda suke wa mazan Allah mu baya bayan ya zai je umara a shekara ta takwas ya dawo kafirai suka ce ba zai shiga maka ba aka turo wakili a yi sulhu ya turo usman aka yi sulhu da biya suka faɗi ƙa'idoji na cutarwa da zalunci maza Allah ya ce ya yarda sannan ce duk wanda ya biyo ne zo min mu baya akan wannan alƙawarin da muka yi za mu zaka duk wanda ya zo shimfiɗa hannunsa akan hannun mazan Allah ya masa mu baya akwai wata farala ta usman da ta faru a lokaci shi usman mazan Allah ya tura shi gari maka domin ya je su yi sulhu da waɗannan mutane ya ce to kowa ya zo ya mummu baya mazan Allah ya shimfiɗa hannunsa kowa yake zuwa ke ɗora hannunsa akan hannun mazan Allah sai da aka gama sai aka ce to usman bayan ya rasu Allah sai mazan Allah ya ɗauko hannunsa na dama ya ce wannan shine wakilin usman sai ya ɗora akan hannunsa na hagu sallallahu alaihi wasallam kan ita ma wannan fallace ta usman Allah ya kare da shi daga nan daga ahalu bai'ati ridwan sai almuhajirun kulli sai dukkan muhajirai da suka biyo manzon Allah daga maka suka zo Madina su ne masu daraja ta biyar a cikin sahabbai sannan kuma sai an sa mutanen Madina su ne masu daraja ta shida a cikin sahabbai to wannan takasima ne da malaman ilimi suke to Allah da ya ce wasabiquna al-awwaluna sai ya ce minal muhajirina wal ansar waɗanda suka shiga gaba-gaba-gaba wajen imani to akwai waɗansu daga cikin muhajirun akwai waɗansu daga cikin ansa an fahimta muhajirun wanda suka yi gaba-gaba ɗin tabbas babu irinsu abubakar da umar usman da ali su ne sabi ƙunar awwalu irinsu abdurrahman bin au irinsu khalid bin wali irinsu hamza bin abdulmuttali duk kudanna suna cikin sabi ƙunar awwalu su ne sabi ƙunar awwalu na minal muhajiri sannan wal ansar akwai irin sa'ad bin ubada irinsu abu talatul ansari duk mutanen madina ne suna cikin ansar cewa da waɗancan daga cikin muhajirun da waɗannan daga cikin ansar to ana samun asabi ƙunar awwalu yasa malamai suka ce malaman tafsiri kenan abu musul ashari ya ce da shi da sa'id bin musayyib Allah ta'ala ya ƙara musu rahama da ibn sirin da qattada bin di'ama as-sulusi suka ce wanda ake nufi da asabi ƙunar awwalu na minal muhajirin su ne man sallah ƙiblatai waɗanda suka yi sallah da manzan Allah alƙibla guda biyu kusan da farko ana kallon baitul maqdis har manzan Allah ya bar garin maka har ya koma garin madina to ba ka'aba ake kallo ba baitul maqdis ake kallo a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya ta son Allah ya dawo da alƙibla ta komo ka'aba domin yahuda sun fara masa gori suna cewa ai ka ce ba za ka bi addinin iyaye da kakannu ba to ga shi kana alƙibla da alƙiblar iyaye da kakannu domin su ma baitul maqdis ke kallo suke ibada to abin ya fara damun sahabbai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Allah ta rake ta kannara taqalluba wajhika fi sama wani na ma taqalluba wajhika fi sama falan walliyannaka qiblatan ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام Allah ce kan nara ta kallubo wajhika fi sama hakika mun ga lokacin da kake daga idonka sama ya rasulullah domin kana jiran wahayi ya zo a canja ma alqibla ta koma ka'aba sai Allah ce fa falan waliyannaka qiblatan tardaha babu shakka zan mai da kai alqibla da fuka musuwa da ita ita ce ka'aba to malamai sun ce da Allah ya ce zai mai din sai da aka yi wata goma sha bakwai ba ce ya koma kama Allah ya ce eh zan yi amma sai da aka yi watanni goma sha bakwai haka irinsu imamul bagawai su kawo a tafsirinsu irinsu ibini kasir da sauransu wata goma sha bakwai to kaga ashe ba kakkawa wajen neman Allah ya biya ma bukatar ka ta addu'a kai bi abin da ake so ya addu'ar kawai addu'a al-aqd bil asbab amma Allah shi ya san ta ina zai biya ma bukatar malamai duka sun ce in dai ka yi wa Allah roƙo da sharaɗin da ya ajiye wajen addu'a da karɓar addu'a to tabbas Allah ya karɓa to sai dai biya ma buƙatar na sun ce tana rabuwa gida uku akwai yiwuwar ka roƙi Allah Allah ya baka abin da ka roƙa kaza nake so Allah ya ba a kaza din iyaye akwai yiwuwar wannan addu'a ta ka Allah ya ƙi biya ma buƙatar ka ganta zahira sai Allah ya tare ma wani bala'i da ita baka sani ba akwai yiwuwar wani bala'i zai zai cinye kai halaka kai ya raba ka da imani to sakamakon addu'ar ka sai Allah ya iji ma wancan bala'i baka sani sai kai ta zama cikin imanin ka mutu shi akwai yiwuwar Allah bai ma da farkon ba bai ma da biyun ba sai ya bar addu'ar ta zama lada gobe alkiyama don haka malamai suka ce Allah ba yanda bai iya ba wajen biyan bukata kai dai kai addu'a kawai an fahimta amma yanzu na farkon muke so Allah kaza kaza Allah kaza kaza haka muke bukata kawai har ma mutum ya ce wallahi addu'an nan nayi nayi wallahi na sa ake yana addu'an nan amma shiru to manzon Allah wata 17 bayan Allah ya masa alƙawari abin bai zartu ba ga annabi Musa alaihi salam da ya addu'a halakar da Fir'auna domin Fir'auna iya halakar da mutane da yawa iya hana su imani Allah ya ce na karba addu'ar ku je ku dakata an ce sai da kai shekara 40 Fir'auna ko ciwon kai ba kun ga ulul azami annabi Musa shine mai daraja ta uku a gun Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim sai annabi musa alaihi salam duk halittun allah shine mai dalilin ta uku ne tat in command ko to amma sai da yi shekara 40 allah ya ce na karba amma bai bukata mu biya ba so da kan gane cewa ita addu'a allah ne yake san ina zai ake ma ita kai dai kai addu'ar kawai an fahimta to suka ce waɗanda suka yi sallah a kiblatai har yanzu a madina ce akwai masjidul kiblatai ne ko ana kai mai ziyara to to an ce abin da ya sa aka sa wannan masallacin haka waɗansu sahabbai suna sallah suna kallon baitul maqdis to a lokacin ba su san cewa an juyo ana kallon ka'aba ba wa'ansu sahabbai sun ji wahayin abun manzon Allah sun yi sallar tare da manzon Allah an kalli ka'aba sun dawo an za su tafi gida he su ga su kuma suna sallah suna kallon baitul maqdis he suka ce a a yanzu wahayi ya sauka an ce manzon Allah ya juyar da alƙibla zuwa ka'aba sun fara sallah baitul maqdis suka kare a ka'aba shine asalin zulkin da tai masallaci mai alƙibla guda biyu kenan an fara sallah a baitul maqdis an kare da ka'aba an fahimci wannan to wa'ansu malaman suka ce waɗannan mutane da suka samu daraja ta yin sallah a alƙibla guda biyun nan to su ake nufi da as-sabiqun al-awwalun daga ciki akwai waɗancan malamai da na biyar da su abba bin yasar ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa a fahimtar sa sabiqun al-awwalu da man shahida badar waɗanda suka halicci badar sune sabiqun al-awwalu wa qala ash-sha'bi imamu sha'bi kuma yake cewa man na'atraku bai'at ridwan daga cikin su dai wanda yake zaton sune sabiqun al-awwaluna wanda suka bi manzan Allah za a yi umara ba ta yi ba aka yi bai aka raduwan shekara karshen ta bakwai zuwa ta takwas to su ne wanda Allah yake nufi da asabi gunan awal to wannan takasimar ne na malamai da iya fahimtar su da wannan aya to amma in ka ce dukkan ba sun shigo ba ke nufi ba yan badar din sun shigo su a zulqiblatain sun shigo su ahalu bai'at raduwan duka sun shigo domin Allah ce sabiquna fil iman ba wanda ya yakin badar sai mai imani ba wanda yi bai ati radwan sai mu imani ba ainihin wanda yi sallah zuri ne sai mu imani ko musabaqatul iman ake nufi wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sai Allah ya ce walladina tabu'un bi isan al-ansar jam'u nasir wa huwa an-nasir wal ansar bi hadha al-jam' ismun ghalaba ala al-aws wal khazraj idan an ce wal ansar to ana nufin kabilu manya-manya a garin madina su ne ausu da khazaraj wanda ajiye suna fada da juna kafin manzan Allah ya zo amma da manzan Allah ya suka zama masu taimakon addini yan uwan juna to daga cikin su aka samu masu taimakon sahabbai kuma waɗannan mutanen sun yi abin da duniya ba ta ga irin sa ba har yanzu Allah ya yabe su da wani abu kalmatul isa fifita bukatar wani akan taka duk duniya ba wanda Allah ya shida da wannan su mutanen Madina wa yuqsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa su idan sun gane da iya da bukata su ma suna da bukata sai su danne bukatar su su biya masu bukatarsa ko ba sa so a san suna da bukata manzon Allah da ya zo da sahabbai daga maka aka yi hijira sai abin da suke cewa al-iqa sai ki hada abota kira wannan sahabi maka kira wannan mutum madina sai ce kai mutum madina ga bakonka na hada wannan gini abokinka sai kira wannan kira da ce ga wannan ga abokin kaka maza na dinga hada su to su waɗannan mutanen madina daga cikin irin abin da qur'ani ya faɗa mana suna yi ba wanda manzon Allah ya bashi mutumin maka sai tafi da shi gidansa kai ba kona ne wanda manzon Allah ya hada mu da kai wannan gidana ne wanda Allah ya mallaka mu sai ya raba gidan biyu sai ya ce za bangaren da kake so mutumin madina yayi wa mutumin maka haka mutumin maka ya zaɓi inda yake so idan rumfa a gari shi a kasa ya je ya raba ta biyu ci zaɓi ɓangaren da kake so idan gona gari shi ya raba ta biyu ci zaɓi ɓangaren da kake so an ce akwai wanda ya fito da matansa ma na aure duk guda hudu ya ce waɗannan mata na ne ka zaɓi wanda kake so ciki na sake ta sai ta yi idda a gidan na aura mai ita to akwai wani ba mai imani ba kawai da zai wani in ka gona a hanyar gidan su ba zuwa raka ma ka dinga jin hawaye su to balantana matar ka ta aure ka ce a zaɓa idan an zaɓa ka saki ta yi idda a gidanka ka biya mutumin gidanka da abincinka da rumfarka da gonarka ya zauna wannan mai imanin karbin imani zai wannan ai ba zai yi ba yasa Allah ta'ala ce su ne wallazina tabu uddara wal imani min qabl yuhibbuna man hajar ilayhim wala yajiduna والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك أولئك هم المفلحون suratul hashiri Allah ke cewa walladina tabau dara wal iman min qabli mazauna gida wanda suke da imani tun kafin zuwan muhajirun to sai malaman tarihi suke cewa to dama mutanen Madina sun musulunta kafin manzon Allah ya je tunda har Allah ya musu maganar imani kafin ɗan hijira su je musu sai suka ce eh haka ne akwai Musa bin Umayr wanda iya cikin matasan sahabai mutumin maka ɗan gata wanda ya ce ya yi imani da mazan Allah aka janye mai tattalin arziki duka to shi ne farkon jakada da mazan Allah ya fara tura shi madina a wani safirin fil islam farkon ambasada musulunci wanda ya je kai musulunci gari madina tun kafin a yi hijira kuma wanda ya je da musulunci jama'a da yawa sun karba yasa Allah ya ce wallahi ya taba udaru ila min qablihim kafin yan hijira su je ke Allah ce yubbuna man hajar ilayhi suna son waɗanda suka yi hijira zuwa gare su Allah da kansa yake wannan shaidar yayin mutanen Madina suna kaunar muhajirai kauna ta gaskiya yubbuna man hajar ilayhi wala yajiduna fi suduri mahajatan mimma hutu Allah ya ce duk mutumin Madina da ya dau wata kyauta yi wa mutumin Makka a matsayinsa na bakonsa yace wallahi ko ya waiwaya ga kyautar bayani baya kallon kyautar ya ba shi halak malar har abadata ko kallo baya yi ba da tana gode biyu baya ba sa yi ba halinsu ba ne haka Allah yake ba su alƙur'ani ba wala ya ji duna fi shi duni mahaja min ma'utu sun ɗauke buƙatar su har abada akan abin da suka bayar ba sa kallon shi sai Allah ce walau kana bihim qasasa walau kana bihim haja masa ko da suna da tsananin buƙatar abin wallahi ba sa kallon sa Allah ya ce wa manuka shuha nafsi duk wanda ya hana kansa ya biya wa dan uwansa bukata fa ulaika humul muflihun wadanda sun ba samun babbar rabo a lahira ne aljanna da wannan ayar malamai suke ta su ma an sabin yan aljanna ne dan iflah abun Allah ne aljanna an fahimta to wa an sun ce waɗannan su ne daga cikin al-ansar akwai waɗannan masu wannan siffar wanda suka tarbi manzon Allah amma duk da wancan abin da yake shi Abdurrahman bin Auf da aka hada shi da wanda za su zauna da shi bakonsa sai ya je ya raba gida ce ya haƙuri na gode ya raba gona ya ce a na gode allah ya albarka ina so ka nuna mu hanyar kasuwa ni dan kasuwa ne nuna min yadda ake siye da siyarwa an gane ko a nuna masa yadda ake sirki ya yi kan kayan da kasuwanci amma shi baya kari a kan tsohon kuɗi da sabon kuɗi yawa abdurrahman baya wannan duk da yake ba da farashi ana samun gane yawa wannan shine irin a salon sahabbai mutanen madina wanda suna cikin ausu da khazaraj an fahimta allazi a a amadan nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka taimaki manzon Allah da karfin su da dukiyar su fi iyadati suka taimaki manzon Allah wajen lokacin da ya dawo zuwa garin madina har ma bayan mutuwarsa wal ihsan huwa al amalu salih kuma Allah ya ce su as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar sai Allah ya ce wallazi na taba'u bi isani da wanda suka biyo su da kyautatawa wa su malaman wanda suka iddilaƙin maganar har mu muna ciki wa su kuma sun dafe allazi na taba'u bi daga tabi'an da suka biyo bawon su kawai amma wasu malaman sun bar abin mutulak duk mai imani da bin sunna da taimakon addini iya cikin wannan zama kuma shine fahimtar malamai fi yawa gaskiya wallazi na taba'u bi isani daga nan har ila iyami sa'a duk wanda ya biyo su da kyautatawa wadda biyar radiyallahu anhu marduwan sai Allah ya ce Allah ya yarda da su kuma su masu yarda da Allah wa adala mu jannatin tajri tahta al-anhar Allah ya tanada musu da aljanna wanda ruwa iya gudana karkashin gidajen su jannatin tajri aglab akwai min da take zuwa amma wannan taki banta ba min jannatin tajri tahta al-anhar amma aglabiya qur'ani jannatin tajri min tatiyar anha amma anan jannatin tajri tahta al-anha wannan kuma iya cikin mu'jizat al-qur'ani khalidina fiha wanda zasu dawama a wannan gida abadan har abada zalika al-fawz al-azim Allah ya ce wannan rabo ne mai girma al-fawz al-azim kenan huwa al-janna wannan rabo ne mai girma da Allah ya ba su shine aljanna Allahumma ij'alna minhum ya rabbal alamin na'am ayati gaba وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم
surata kuma kan darasinta bayani kan munafiqai da alamominsu da sifofinsu sai Allah ya ce wa mimman haulakum min al-a'rab haqiqa waɗanda suke kewaye da ku suka zauna a kewayen garin Madina min al-a'rab daga larabawan ƙauye sai Allah ya ce munafiqun babu shakka akwai munafiqai sai Allah ya ce wa min ahli madina min din at-tabaidiyya ce waɗansu kamar irinsu abdullahi bin ubay bin salul mutumin madina ne amma munafiki ne shine marasul munafiki an fahimta amma nan wata wata gaba ce da zuma ya shi a su gari kiyana ai Allah ma da kansa ya ce yan madina ma akwai munafikai to sai ka ce min din tabaidiyya ce akar muka lawo bai baka kaya ka ce akwai min bayaniya akwai min tabaidiyya min ta rubuce kashi shida a larabci min ci amma ma'anar wannan ta sha bamban da wannan to min ɗin waɗansu daga ciki waɗansu ba duka ba ba ta ce tabbas garin madina akwai munafukai ba a'a ayar ba haka da gini ba waɗansu daga ciki kamar abdullahi bin ubay bin salu da wanda suka bi shi ta ga min ne ai yan madina ne dole a ce wa min ahlil madina sai Allah ya ce maradu ala nifaq irin waɗannan ɗin sun kware expert ne wajen munafiki sun kware da gaske sun iya shine maradu ala nifaq sun iya munafurci kwarai da gaske sai Allah ya ce la ta'lamu amma manzon Allah da kai da sabai ba kusan su ba la hawla wala quwwata illa billah Allah ya ce munafikan ne tsantsar munafikai amma Allah bai faɗa wa manzon Allah su bai san su ba dan tsoron su ake ji a'a dan manzon Allah bai kai a faɗa masa ba a'a domin wata hikima irin ta Allah kai don domin a ƙa'idar Allah Allah baya son bayyana laifi ko mele baya su in kaga an bayyana laifi ko mele sai abin da ya zama dole ko ya zama izna ko hukunci amma a galibiya labarin da Allah yake bayarwa to da wahala ga Allah ya kama suna ko ya isha sai dai ga yayi an fahimta iya nikimar Allah ta koye wa an su masu laifi kamar yadda wata rana mun shafa zaki sannan a wannan ruku a wasu gurare annabi musa alaihi salam a lokacinsa an ce da karancin ruwa ana ta bukatar ruwan sama sai aka fita bayan gari aka yi sallar roƙon ruwa sai allah ya wahayi ga annabi musa alaihi salam ya musa ba zan muku ruwa ba in ji allah akwai wani mutum ɗaya a cikin ku yana min laifi sai ya fita ya bar gunku sannan zan yi ruwa an bayyana sai annabi musa ya ce to jama'a ga sako daga allah Allah ya ce akwai wani mutum kwaya ɗaya iya aikata laifi Allah ba zai ruwa ba sai ya fita daga cikinmu mutumin nan ya tabbatar shi ne ya waye ga dama da hagu gaba wanda ya tashi ya ce ni inda tashi yanzu to asiri na to daga ne har jikokina har ƙarshen rayuwa ta babu da mutunci ya su kuyi da kansa ba ya ce Allah na tuba laifin da nake ma Allah to tsakanin ni da kai na tubai Allah iya wannan kalmar ba wanda ya ji a cikinsu sai Allah ya saki ruwa da ruwa ya sauko sai annabi Musa ke cewa ya rab ya ubangiji ka ce sai mutum ɗaya ya fita za ka mana ruwa ko mutum ɗaya bai fita bai Allah ba wanda ya fita sai Allah ya ce annabi Musa ai ya tuba sai annabi Musa ya ce to Allah nuna mishi sai Allah ya saba Musa iya laifin ma ba nuna ba shi ba ba da zina ya tuba ai ya tuba magana ta wuce ai to amma kai yanzu ai ba kai bane da ka sha ta ba shekara 15 ba kai bane mai rubuta lagin ba ba kai bane mai sa a wutar ba kai bane ba amma sai ka dinga wa mutum gorin zunubi shekara goma da can ba ka kuke ba da kuma haka kuka yi to Allah da ka mai laifin in ka tuba ya ce ya yi ko ba zai bayyana ka ba wata mu'amala sai Allah an fahimta to Allah ya ce la ta'lamuhu manzon Allah da kai da sabai ba ku san su ba nahanu na'lamuhu Allah ya ce amma mu mun san su ba munafircin da zai buya gare mu ji Allah mu mun san su mun san shigar su da fitar su mun san kwarewar su wajen munafirci babu wani sunkuyawa ko zama da za su yi wanda zai koyi mana inji Allah shi ne ma'anar na'aru na alamu Allah ce sayo azimukum sanu azimukum marratai Allah ce za musu azaba kala ne azaba kala farko in ji malamai sun ce Allah zai tona asirin su a duniya wannan ifdah din shi ma azaba ne mutum iya laifi Allah ya tona masa asiri ya bayyana to shi ma wannan wani nau'in azaba ce haka wasu malamai suka ce babbar azaba kuma ita ce azabar lahira bayan sun mutu shi ne sanu azibuhum marratayn summa yuradduna ila azabin adhim bayan mun musu azaba nau'i biyu sannan mu shigar da su kuma azaba mai girma ita ce azabar da ake cin karo da ita a wutar jahannama abubuwan kiyama Allah ta'ala ya tsare wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun qad khalasu sun kware sosai amma wa da'u sallallahu alaihi wasallam duk da munafukan ne amma suna tare da manzo Allah da su ake sallah da su ake azumi wani lokacin ma da su ake fita yake su munafukai dama a cikin musulunci suke ba wajen musulunci suke ba kuma ita ce cuta mafi illa da take wa musulunci zagon ƙasa da barazana arewa an fahimta sai malam malamin tafsiri suke cewa daga cikin su akwai juhaina wata kabila ce wa aslam wa asja wa gafa wa liya wa asiya duk wannan kabilu ne wanda Allah yake cewa mimman haulakum min al-arab wanda suke zaune a gefen garin Madina daga cikin Laraba kawai akwai waɗannan kabilu wanda ma da ya kawo su a tafsirin sa fa alam Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam anna haula'i munafiqin sai Allah ya sanar da manzon cewa waɗannan mutane munafikai ne li Allah ya gataru bi kulli ma yadhhar lahu min al-muwaddah domin karya rudu da dukkan abin da za su masa na soyayya karya rudun su munafukai ne duk abin da za su faɗa a baki rairai ne ne zaƙin baki amma zuciyarsu ta kudire abin da yake da muni ya sa Allah ta karka rudu da maganarsu sallarsu azumin su kyautar su karka rudu da ita domin sun ɓoye mummuna cikin zukatansu domin karka rudu da su akwai waɗansu da Allah ya bayyana wa manzon Allah su wana wana wana amma ba nasi bane wahayi ne amma Allah bai sako sunayensa a Qur'ani ba duk da iya da ikon yayi wane wane wane duk Allah ya ce wadannan munafikai ne ya rasu za su mutu a munafici wata rana sai manzo Allah ya kirawo Huzaifatu bin Yaman wanda yake cewa sahibu sirr rasulullah shine sahibu sirr rasulullah yace Huzaifa za mu sirru da ni amma kar ka faɗa wa kowa haka manzo Allah ya faɗa masa yace manzo Allah na yi alƙawarin ba wanda zai ji yace kagawa ne kagawa ne kagawa ne kagawa ne kagawa ne dinmu da muka yi kuma a cikin musu la haula wala quwwata illa billah Allah ne mun wahayi dinmu da muka yi amma kai jurra bakin to Umar dan Khattab ya ji labarin haka ya ji labarin manzon Allah ya karanta ko zai fa sunayen mu da da manzon Allah ya yi wa fati sayyidina Abubakar ya zo yi kalibancin shekara biyu da wata hudu ya tafi Umar ya zo to a zamanin umar sai kirawo huzaifa ya ce huzaifa ina neman alfarma a gunka ya huzaifa ya ce amir limumi ne wace alfarma kake nema sai ce don allah ina haɗa ka da girman allah a mutanen da manzan allah ya lissafa ma munafukai akwai ne a ciki sai ce ai amir limumi ne na yi alkawari wa manzan allah ba wanda zan faɗa sai ce a'a ai ban ce ka faɗa musu sunan wani ba ni dai ta kai na nake ni ba ɗan surku ba ne kawaga amma an yanzu ne da tsurku ne da haka sunan wani mutum fa an liƙe rizal a makaranta amma sunan wani yake duba ba na sai yake ba domin tsabar ragin tsurku ba ya ga wani ya yake ya yake ya yake amma shi bai ma damu da na san mutum to umar ɗan kaɗan ya ce ko zai bani ba ba ɗan tsurku ba ne ni nake so na ji akwai na a ciki sai ya ce to na ma alfarma a matsayin ka na amir lumumini kai dai a list ɗin da manzon Allah ya ban baka ya ciki ba kai a ciki sannan umar ce hankali na ya kwanta idan an yi mutuwa umar ce ta sai na tura wa an suna ce ku zo ku je ku ga ku zaifa ya zo gun sallar gawa mutumin nan idan an ce ku zaifa ya zo sai umar ya taso ta hukunta na yau idan an leƙa an leƙa ba zan ku zaifa bai ci to Allah ala ko munafiki ne ko kuma ku zaifa bai samu damar zuwa bane ba ba to haka umar ya gama rayuwarsa domin tsoron fadawa munafinci domin tsoron taimakawa munafiki ko da mai sallar jana'iya haka umar har ya koma ga Allah to amma yanzu munafirci ya zama kasuwar su musamman 'yan siyasa da masu kuɗi ba inda munafukai suke cin kaso tsila waɗannan mutane guda biyu kuma Allah ta'ala ya jarrabe su da sanjin labari suna da bala'in sanjin labari in dai ka buɗe kunne domin jin labari za ka ji munafirci ko munafiki ya samu gun zama aboka musamman ya san inda ka karkata wajen sanjin labarin kamar da demokuraɗiyyar nan ta zo gashi nan yanzu waɗansu ba waɗansu ba waɗansu daga cikin 'yan siyasa ba su jinin a ce wani opposition party ya fita kamfen sun je wani gari an jajjefe su an kona musu mota ba wallahi farin ciki zai ji a ransa kaga yan uwansa ne musulmai bai ki a cewa su ma sun yi tambalin mota ta hantsala su mutu ba bai ki a wannan tabaruwa domin tsabar adawa ta siyasa to tun da ya san baya san alkhairin opposition party nasa to kullum mummunan labarin waɗancan zai ɗauko ya masa ko gaske ne ko ba gaske ba ne wani abin ma kai saba'in cikin ɗari duk ƙarya ne ai wallahi sun jibo kaza an jajjefe su dukkan suka sha kuma ƙarya ne ke a yi zoomin ɗin wani bidiyo na shekara goma sha biyar sai a kama ai ka gani ka gani ka gani kuma ƙarya ce ai an fasawa da mota ga abin da ya faru recently a kano bai fi sati uku ba lokacin da shugaban kasa ya zo wai har hoto ake nuna an fasa jirgin shugaban kasa kuma karya ne in dai an fasa jirgin shugaban kasa za a iya kai shayi me ya rabi a ciki wani jirgi ne tsoho aka ɗauko hotonsa an jajjebe ya bai ya liga akwai ma'aikacin aminu kano iya hulmin yi waya da shi a ranar na ce ya aka ya aka jefi jirgin shugaban kasa dala karya ne ba ba wanda ya jefi jirgin kasa kawai hoto aka ɗauko aka sa domin labari ya dadi kuma haka ne haka ake yi to to interlock ba irin gutsararren-gutsararren nan wajen ci ba a kai wani kuma su abokan adawa daji suke ji haka ya faru wani ma ya rantse da Allah ina raba ku da adad da labarin media a matsayin ka na ahalus suna mai so ka gama da imani lafiya ka akaki ka guji adad da labarin media wallahi za ka zama makareci ko mai taimakawa karya za ka zama wannan ka guji wannan yan midiyan nan ba abin da ba su haɗawa ba abin da ba su yi ku tuna bawon allah na fi shugaban kasa har aibi aka bugo na auren sa ko kuma ta ne zai auri wata minista ta jin kai da wane ne wanda wancan mutumin ya aure shi dan bauchi din nan har aibi aka yi midiya wai shugaban muhammadu buhari zai aure ta aibi aka yi aka watsa a midiya domin tsafara keke kuma kai in ka gani ba ta je ka rantse da Allah gaske ne ga har aiki ka gani kuma aibin da ƙarya ne to saboda ku ji labarin media munafukai suna so su ji inda ka karkata wajen son jin labari to wallahi anan za su yi aure su tare musamman shugabanni da masu kuɗi wa'ansu daga cikin masu kuɗin kuma suna so abokin gasarsu a kasuwa ko abokin gasarsu a unguwa ko a gari wanda suke tafiya kafada da kafada suna zo su ji mummunan labarin su yabba domin abokin gasa su ne to idan an san kai mai jin wannan labarin ne to sai a ji a dinga ɗauko ƙarya da gaskiya ta wancan sai a zuwa daga faɗa ai ya yi oda ta makari ai ai wajen shekara ya yi oda sha da daƙi zuwa har yanzu ga ne ka maka maki ai can yake zuwa ke ɗauko kayan bashi ai a ya sai ja da kai da kuma ka dinga fasa kai kana jin daɗi ƙarya ake ma an mai da kai soko sha da kawai kuma irin wani an sata da ɗan dubu biyu dubu biyar ya ba su kuje kuke ce wani to gobe ya zo da labari fiye da wani ku fahimci wannan ƙur'ani ne ke faɗa mana wannan maratu ala nifaq sun kware daga cikin ƙwarewar su duk inda suka san inda ka karkata wajen san abu nan za su yago kuma ka auna munafiki ba yanda za a iya faɗa ma gaskiya kuma ba yanda za a iya faɗa ma abinda kai ba za ka ji daɗin sa ranka ba duk gaskiyarsa ka auna ka gani duk wanda yake zuwa gonka matsayin ka na mai dama dama ka auna iya faɗa ma gaskiya wata ran kaso kai wani abu mara kyau ko gwada shi kai wane ni kam ina ganin zan saki mata na biyu zan karuwa su yan mata na zan su haka ne alaji kai munafiki ne sosai kuwa in mutumin kirki ne alaji me suka yi ma ai haƙƙi ne mace ba abin da ta maka sake ta haƙƙi ne abin da Allah ya maya me suka yi ma kai hakuri mana haka kai to in kaji ya baka wani shawarar mutumin kirki ne amma da tela rubuta su kawai za su bata ma lokaci ko sako zubi kawai to su mai sa rubuta shi a bakin littafi ba shi da kira wannan duk hanyoyin gudun munafiki ne yadda qur'ani yake ba mu labarin irin su ga sunan maradu ala nifaqi la ta'lamu Allah ya ce na alamuhum sanu azibuhum marrataini summa yarduna ila azabin azim za mu su azaba kala biyu sanan kiyama mu shigar da su wutar jahannama ita azabun azim Allah ta'ala ya sani na aya ta gaba
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم Allah ce wa akaruna akai wa an su daban daga cikin munafukan amma su Allah ya tabbake su sun tuba mu Allah ya ce ya karɓi tubansu wa akaru na atarafu akwai waɗansu daga cikin sun yi itirafi bi zunubihim sun tabbatar sun saɗi Allah al'itirafu shi ne ka yi abu ka yadda kayan an fahimta kar ka yi sunkuye sunkuye ko ƙarya ko nuke nuke e na yi Allah gafarta mun na tuba shi ne itiraf mutum ya tabbatar da abun ya yi ba yi ƙarya bai yi bai ce ya yi ko ya ce bai ba to su sun yarda sun yi zunubi al'itirafa kuma suka ce shi ne izaharu zambi ma'an nadama ka bayyana laifin sannan da nadama a cikin bayanin da kake to wannan iya cikin tauba iya cikin alamutin tauba tunda manzala ya ce annadama a tauba duk abin da kai nadama a kansa na zunubi to kamar tuba kai to Allah ya ce akwai waɗansu daban na atarafu bi zunubihim sun yi itirafi tabbasun sabi Allah sai Allah ce khalaqu amalan salihan wa akara sayi'a sun cakuɗa kyakkyawan aiki da mummuna sun yi zunubi karatu amalan salihin wa akara sayi'a sun yi aiki mai kyau kuma sun cakuɗa shi da mummuna sun yi kaza kaza kaza cikin imani amma sun yi kaza kaza kaza cikin munafurci sun yi kaza kaza da ikilasi sun yi kaza kaza kaza da riya shine karatu amalan salihin wa akara sayi'a to amma Allah yace asallahu an yatuba alai irin waɗannan mutanen iris Allah ta'ala ya karɓi tubansu kuma asa idan mun ɗau fahimtar Abdullahi ɗan Abbas ya ce duk asa ta zuwa alƙur'ani to fidul wajib tabbas Allah ya karɓi tubansu an gane ko inna Allah ghafurur rahim Allah ta'ala mai yawan gafara ne Allah ta'ala mai yawan jinƙai daga cikin waɗannan khalaqu amalan salihan wa akara sayya maliki to haula in jama'atu minhum aljadd min qais akwai jadd min qais wa kardam wa arasun bini bini bini shamla akwai wadi'a bini hizam akwai muradus wa abu qais wa abu wa abu wa abu aliya duk wannan suna cikin akaradu amalan sade wa akarar sayya da sun yi mummuna aiki sun sha kuɗa shi da kyakkya ko sun kyakkya sun sha kuɗa shi da mummuna amma da ƙarshe Allah ya ce asallahu an yi tuba alayhi Allah zai mu karɓi tubansu inna Allah ghafurur rahim to malamai suke cewa a nan da Allah yake ba mu labari to bai faɗi cewa sun tuban ba an fahimta ya ce da kalaɗu amalan sali na wa'akar sayi'a sun cakuɗa kyakkyawan aiki da mummuna to amma kalmar da ya kawo na atarafu bi zunubi itirafin shine ma'anar tuba ɗin sun yadda sun yi kuma sun yi nadama wannan kalmar ce malamai suka ɗauka ita ce makwafin su ce Allah mun tuba ya fi mana sun da sun tabbatar sun yi abin da Allah baya su kuma sun tabbatar da cewa sun yi nadama to ita kanta kalmar tuba ce duk da cewa zahirin ayar ba maganar tubansu an fahimta domin ƙarshe Allah ya ce inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne kuma Allah ta'ala mai yawan jinkai aya ta ƙarshe da zamu tsaya kan ta mallan insha Allah خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم
Allah ce khuz min amwalihim khuz din sun ce fi'il amr umarni Allah yake biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khuz min amwalihim sadaqatan ka karbi ka karba daga dukiyarsu sadaqa ai azzakka kenan ka karbi dukiyar da ta kai misali ka karbi zakat ta wurinsu khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum in sun ba da wannan sadakar ka karbo a asalin zakka a musulunci zuwa ake a karbo yasa ake nada sa'i a shari'ar musulunci kalmar sa'i shine mai zuwa ya tattaro zakka ya kawo baitul malin musulunci to to manzon Allah ya ya nada ma'abuta karɓar zakka a dukkan garuruwan musulmi a lokaci haka an ce kus idan wannan sa'i ya je cewa zai a baya ya je gonarka a kirgo dabbobi wanda suka kai nisabi a bada zakka a je gonarka a kirgo abin da ya kamata na amfanin gona ya kai nisabi a bada zakka a je mai tilmaninka a kirga abin da yake da duke ka bada zakka haka ake ba kai za ka ɗauko ka kawo ba zuwa zai a karɓo a kawo shi ne ma'anar kus min amwali sadaqatan a matsayin ta na zakkar wajibi ne sadaqa to dakiru duk wanda ya cire zakka ya bayar a dukiyarsa to fidda zakkar kadai ta tsarkake ya zama mutumin kirki in dai kayi zakka yanda musulunci ya tsara fidda zakkar to ka zama mai tsarki a gurin Allah don babu mai iya fidda zakka da gaske sai ne imani an bayyana to dakiru mutu zakkihin biha kuma idan ka ba da zakar ita kanta dukiyar ta yi tsarki ita ma da kai mai dukiyar da dukiyar duka in ka ba da zakar ta gun tsarkaka ita dukiya idan ba a fidda zakar ta ba to na jasa ce a cikinta kamar abinci ne ko abin sha da guba a ciki idan an fidda zakka an ba wa bayan allah to an tsarkake dukiya an fahimta shi ne tuɗaƙirin kuma tuzakihin biha zakkar za ta tsarkake dukiyar sannan sai Allah ya ce wa salli alaihi ma'ana udu ilai bayan sun kawo ma zakar sannan ka musu addu'a ka ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wa duki albarka haka ake ko a yanzu ne kama yan dubu kaza dubu ɗari dubu hamsin a karamar kallawa ga zakka kar karɓa ka yi gum ka shiga gida ka ce to Allah saka da alkhairi Allah ya wa duki albarka haka ake ka karɓa ka yi addu'a domin Allah ya ce in an karɓa a yi addu'a an fahimta wa salli alaihim sai Allah ya ce inna salataka sakanun lahum babu shakka addu'ar ka manzon Allah nutsuwa ce a gare shi duk wanda ka masa addu'a zai samu nutsuwa a gane ko inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim hakika Allah ta'ala ne ci ne kuma ilimi iya jin waɗanda suke addu'a bayan an ba su zakka kuma ya san masu ba da zakka dan Allah alim bihi ya san su a wannan aya a guje abin da ya sa sai na Abubakar radiyallahu anhu ya yi ƙitalu a halarin da akwai wani dalili sai na abakar bayan mazan Allah ya wafati to rigima ta balle ya kasa samun nutsuwa ma'aikali banci a ce waɗancan sun yi ridda wancan ya ce annabi ne shi waɗancan sun balle duk wannan masifin suka taso to sai na abakar sai ya toce dukkan wata boda da ake yakin kafirai ya ce a dawo gida aka dawo gida daga cikin wanda ya fara karambata da su sai suka ce ai Allah da ya ce a bada zarka manzan Allah ya ce abi khuz min amwalihim khuz ant ya rasulullah manzan Allah Allah ke nufi kai ko ba annabi bane haka suka ce sai na Abubakar radiyallahu anhu kai ba annabi bane ba za mu baka zakka ba Allah da ya ce khuz min amwalihim karbi daga dukiyar su Allah yana nufin manzan Allah kai ko ba annabi bane ba za mu bayar ba sai ya ce wallahi sai ya yake su sai Umar da sauran sahabbai ya zaka yake su suna sallah suna azumi sai a'a ai wallahi sai na yaki wanda ya bambanta sallah da zakka law mana uni iqalan da za su hana da baibayi a ce akwai da baibayi ne suke bayarwa a lokacin da manzon Allah ke na a matsayin zakka yau suka hana wallahi la qataltumuhum alai sai na yaki su akan wannan kuma Allah ya fahimtar da sabai aka yi daga nan aka je aka yaki su wasu da yawa suka musulunta wa an suka mutu haka domin an yaki da su wannan kusan shi ne abin da ya faru ƙarƙashin wannan aya kuma lokaci ya ce mana za mu samu matsaya da insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kundinta ne na ciki wani yi raka a tamin fajir ya ce wai karfe nawa ne ya kamata a yi ka to gaje ka duba masallacin unguwar ku na Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya samu nashi ya yi mana albarka cikin rayuwar muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan hanyar daidai Allah ya tafi ibadun mu da addu'o'in mu Allah ta'ala muna roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya mahaifan mu Allah ya ji kansu da mu da zuriyar mu Allah ya shirye da mu ta farki madidici muna addu'a Allah ta'ala ya haɗa mu da alkhairin duniya da lahira Allah ya raba mu da shirin duniya da lahira Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya akwai ɗaya daga cikin mahalarta wannan majalisi ya ce a masa addu'a mahaifinsa ba lafiya to muna addu'a Allah ya bata lafiya Allah ya saka fara ne Allah ta'ala mana roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka tsare mana imanin mu da addinin mu ka tsare mana rayuwar mu da iyalan mu ka tsare mana dukiyoyin mu da mutuncin mu Allah ka ba mu tsaro da kariya daga dukkan cutarwa ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙon ka kai wa wannan kasa ta mu alƙibla dukkan abin da ya zama alkhairi Allah ka zaba mana shi abin da ya zama shari gare mu duk da muna so Allah ta'ala kar ka ba mu shi Allah ka sa san mu yi didi da son ka Allah ka sa zaɓin mu yi didi da zaɓin ka ya rabbal alamin Allah ka ga al'amarin mu Allah duk abin da ya baci Allah ka gyara mana shi duk abin da ya rikirkice Allah ka shirya mana shi ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙon ka haɗa mu da alkhairi ka ba ka raba mu da shari duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da shi gidansa lafiya Allah ka mai da kowa gidansa lafiya alkhairai da lada da ake samu a irin wannan gurabe Allah ka haɗa mu da shi Allah ka samu lafiya mu gama lafiya subhanakallahu wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani yana tambayar wai da ka tana da bijiri karfe nawa ke bara haka yace ko to ya duba ga lokacin salloli nan yake biyu sai ya rage minti goma da lokacin sallar shiga asuba lokacin shiga sallar asuba ana shiga sallar asuba mu a nan biyar da arba'in haka ne kaga biyar da ishirin da biyar tun da biyar da ishirin za ka iya rakata da bishir biyar da ishirin da biyar har zuwa biyar da rabi za ka iya rakata da bishir ka'idar ana so ka yi ta kafin ka taho masallaci ka yi ta sannan ka taho masallaci ka yi sallar asuba wannan shine abin da malamai suka ce insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi